على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شدا قوة رمضان شكرا تدبو ديا da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu al'an'am idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan ayar da take cewa zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil aya ta ɗari da biyu yau za mu tashi akan aya ta ɗari da uku la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير bayan ayoyin da suka gabata jiya na bayani akan matsayin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma rububiyarsa da uluhiyarsa da cancantansa da abauta masa shi shi kadai ba tare da an hada shi da wani abokin tarayya ba to sai kuma Allah yake bayani akan cewa shi din ba a ganinsa kuma shi ne yake ganin masu ganinsa a shi yake ganin masu idanu gaba daya la tudrikul absar gannai ba sa riskan ubangiji wa huwa yudrikul absar shi yake riskan gannai gannai jam'i ne na masu gani ko ababen da suke gani idanuwa da suke gani jam'in su shine gannai to dukkan idanuwa na dan adam ne na aljanu ne na mutane ne na dabbobi ne na kwari ne babu gannan da suke ganin ubangiji babu su su gan shi su riske shi amma wa huwa yudrikul absar Allah shi ke ganin dukkan gannai kuma ya riske su gaba daya a nan wasu daga cikin 'yan bid'a kamar mu'tazila su- sun yi riko da wannan aya din wajen korewa cewa ma kwata-kwata ba za a ga Allah ba daga cikin 'yan bid'a akwai mu'tazilawa mu'tazilawa suna da ra'ayin cewa ba a ganin Allah ba za a gan shi ba ko a lahira ba za a ga Allah ba amma a manhaji na ahlus sunna an tabbatar cewa ana ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda alkur'ani ya tabbatar wa Allah haka kamar yadda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da haka din Allah yana faɗa cikin suratul qiyamah aya ta 23 yana bayani akan bayi suna ganin sai ce ila rabbiha nadira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a ranar tashi alkiyama suna cikin ni'ima kuma suna masu ganin ubangijinsu kun ga wannan ya nuna suna ganin Allah ce za a gan shi a wata ayar kuma yana faɗa cewa kafirai ba za su ga Allah ba sai ce kalla innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun kafirai a wannan rana ta tashin alkiyama za a musu hijabi ba za su ga Allah ba tabaraka wa ta'ala to da aka ce kafirai an tsare su ba za su ga Allah ba kaga wannan yana nuna ashe mumine za su gan shi kenan ban sani ba kuma an fahimta da ya ce innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun an musu hijabi an sa musu shamaki ba za su ga Allah ba su kafirai saboda kafircinsu to muminai fa za su ga Allah tunda wancan azaba ne aka yi wa kafirai to su kuma muminai sai a musu ni'ima da ganin ubangiji tabaraka ta'ala imamu malik Allah ya kara masa yadda ke cewa laulam Allah ya kara masa rahama yace laulam yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyama lam yu'ayyir Allahu al-kuffara bil ijab da ba dan a ce muminai za su ga ubangijin su ranar tashin alkiyama ba ko kuma sun ga ubangijin su ranar tashin alkiyama ba yau ai Allah da bai aibanta kafirai cewa ya sa musu shamaki ba za su ga Allah ba manzon Allah ya karanta wannan aya ya ce lilladina ahsanul husna wa ziyada annabi ya fassara wannan az-ziyada waɗanda suka kyautata za a ba su al-husna gidan aljanna wa ziyada shine kuma ganin Allah bayan 'yan aljanna sun samu aljanna bayan ya shigar da su cikin ni'ima ta aljanna to abin da ya fi komi daɗi kuma su ga Allah an ce 'yan aljanna a gidan aljanna babu abin da suke sha'awa bayan sun shiga aljanna dan a gidan aljanna ba a sha'awa komai tunda komai akwai sai dai abu guda ɗaya to a ranar ne za su yi ta burin wani abu guda wannan abun shine neman su ga Allah to shine Allah zai girmama 'yan aljanna da nuna masa da nuna musu shi tabaraka wa ta'ala har ma ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa duk 'yan aljanna za su ga Allah amma banda wanda ba sa samun sallar la'asar ba sa yin sallar la'asar a cikin jam'i akan lokaci ko mutum ya shiga aljanna in dai baya la'asar baya samun sallar la'asar yana sakaci da sallar la'asar to ba zai ga Allah ba ran tashi alkiyama kaga ashe ganin Allah din ni'ima ce kwarai ya zo a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam al-Bukhari a wajen tafsirin suratu Qaf manzo Allah yake cewa innakum satarawna rabbakum ayanan ku din bayin Allah za ku ga ubangijin ku kiru da muzu ganin annabin tsohuwa za ku ganshi karara hadisin Jabiru dan Abdullahi da haka a nan gurin Allah ya ce la tudrikul absar gannai idanuwa na halittu ba za su iya riskarsa gaba ɗaya ba akwai gani kun kallo akwai kuma riska gaba ɗaya yanzu waɗancan mutanen da suke ƙarshe ina ganin su amma kuma ban riske su ban yi idrakin su ba abinda ake nufi da idraki ka yi wa mutum kallon kwakwaf yanzu ga can wani yana ga can wasu mutane suna tahowa ga sunan din wasu za su zauna na gansu amma ba zan iya ce maka wane ne ko ba zan ce maka farki ne ko fari ko dogo ne ko gajere ko wani abu makamanci amma dai na ga mutane na gansu kaga wannan akwai gani wannan shine ar-ru'ya akwai kuma al-idrak al-idrak shine kaga mutum ka kare masa gani na kwakwaf yanzu ga wani bawan Allah na a gabana na gan shi zan iya muku bayani akan waye shi ya yake ya sufarsa ya komai nashi to a nan gurin su mu'tazilawa sun yi amfani da wannan aya da Allah ce la tudrikul absar sai suka kore ai wai gashi Allah da kansa ya ce wai ba za a gan shi ba amma kuma in kun lura da uslubin ayar yayi amfani ne da idraki idraki shine ka ga mutum ka kare mai gani na kwakwaf ka san shi gaba daya to hatta a aljanna din yan aljanna za su ga Allah amma ba za su masa gani na idraki ba dan Allah ce wala yufituna bihi ilma ba yanda za ka ga Allah daka da waje ka san shi komai ta ko ina a'a za dai ka gan shi gashi nan Allah ne tabaraka wa ta'ala kai Allah nuna mana wannan rana kuma ubangiji ka rubuta mu cikin masu ganinka Allah kada ka haramta mana ganinka to in kun lura ayar ashe ta hana wasu malaman suka ce wajen raddi wasu mutazilawa ayar ta kore idraki ne bata kore ru'ya ba kenan yumkin ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala zai iya yiwa a ga Allah a kiyama akwai magana cikin maganganun malamai wasu suna faɗa cewa zai yiwu a ga Allah tabaraka wa ta'ala a mafarki wasu malaman suna faɗa amma a nan duniya haka kurum mutum ya ce wai ya je ya gamu da Allah ya gana da Allah akwai wanda aka ce wai yana cikin karamarsa da matsayinsa da ɗaukakansa da darajarsa shi kullum ma yana tare da ubangiji yana sai ya ga Allah kullum dare kaga ya mai da Allah arha kawai to kaga wannan zunzurutun ƙarya ce tsagoranta nan za ka iya sa masa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar Allah shine yake ainihin wato idraki ya riski ya yi ganin kwakwaf wa duk abin da ya halitta yau akwai abin da ke buya wa Allah yanzu a ce wai Allah ya ganka bai san abin da ke cikin cikin ka ba yanzu gashi na ganka amma na san me ke cikin cikin ka ban sani ba babu idraki amma Allah yudrikul absar duk abin da yake gani din Allah yana ganin shi tabaraka wa ta'ala to wannan kenan da haka wannan aya din ba za ta zamanto ainihin wato dalili ne ga su waɗannan mu'tazilawa da suke ainihin wato kore ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba a za a gan shi dan manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa ranar tashin alkiyama cikin ni'imar da Allah zai wa 'yan aljanna yace za ku ga ubangijinku innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badr yace za ku ga ubangijinku kiru da muzu ido da ido za ku gan shi kamar yadda kuke ganin wata la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi turereniya ba wajen ganin Allah yanzu idan wata ya zo kwanansa sha biyar ko sha hudu ko sha uku idan mun zo dubawa muna ture juna kana zaune a gidanka a tsakar gidanka za ka gano shi a cikin ɗakin kama in yayi haske za ka hango shi ba buƙatar wani ya ture wani to kamar yadda ba buƙatar wani ya ture wani a ganin wata a duniya ranar sha biyar ga wata to haka insha Allah muminai za su ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ran tashi alkiyama yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali muminai za su ga Allah tabaraka wa ta'ala ranar tashi alkiyama bi ghairi kaif babu kaifiya shine bidunil idrak kenan shine ma'anar la tudrikul absar ma'ana ba za su iya cewa gashi tafasil bayani dalla dalla filla filla dangane da yadda ubangiji yake gaba ɗaya ba ba za su iya yi ba wala tashbihin wa darbin min misal kuma ba za su iya kamanta Allah sai Allah yayi kama da wani ba wa darbin min misal sannan kuma ba za su iya buga misali da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba da zai taɓa yiwa ba amma dai lalle sun ga Allah din tabaraka wa ta'ala wa huwa yudrikul absar amma Allah shi ke yi wa bayansa gani na ƙuƙuf li'annahu yasma'u jami'al aswati adh-dhahirati wal batina saboda Allah kam shine yake jin duk sauti na duniya gaba daya sannan kuma wa yubsiru jami'ul mubsirat yubsiru jami'al mubsirat Allah yana ganin komai duk abin da yake gani Allah yana ganin su saghiriha wa kabiriha babu abin da yake buya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-latiful khabir lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai tausasawa ga ainihin bayansa menene tausasawar ubangiji tausasawa tausayi tausasawa jin kai tausasawa shiryarwa dina cikin tausasawar Allah cikin tausasawarsa shine zai shiryar da kai hanya ta kwarai da za ka samu gyaran addininka da za ka samu gyaran rayuwarka ka gyara rayuwarka alhayatal abadiyya rayuwarka ta har har abada wal falahu sarmadi kuma ya baka rabo hannu har abada wanda baya yankewa baya karewa Allah shine alkhabiru mai ba da labari dangane da abin da duk bayi suke aikatawa ba wani abin da zai buya ga Allah cikin abin da bayi suke aikatawa wani bai isa ya je ya shiga ɗaki ya barna ba Allah bai san shi ba yayin da barawo ya lallaba ya je saci wani abu yana ganin ba a gan shi ba ya gudu aka zo ana ta neman wa ya saci wannan abun ba sani ba to Allah masanin kowa da komai ya gan shi yayin da wanda zai amfani da biro ya saci kudin gwamnati an kawo dubu ɗari biyar ya mai da ita miliyan biyar ya ƙara yan zirori kawai zai ƙara gani yake ba sani ba Allah yana kallonsa yayin da wani ɗansa ne zai je ya yanke aljihun wani gani yake ba sani ba Allah yana ganin sa yayin da wani zai je keɓance da wata mace ya lalata da ita ya yi zina da ita tana ganin ba wanda ya sani iyayenta ba su sani ba shi ma bai sani ba shikenan Allah yana kallon su kuma Allah yana ganin su Allah ba zai kyale kowa ba huwa latiful khabir kuma shine zai baku labari dangane da duk abin da ku aikata wallahi atishawa idan kai sai Allah ya karanta ma ita a kiyama tari in kai sai Allah ya ma bayani a kansa motsi duk inda kafa ta taka ta je wallahi sai Allah ya bayani ido abin da ya yi ka hada ido da wani kuyi wata barna Allah zai yi bayani shine al-khabir mai ba da labari kaga an wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana wajibi ne mu kyautata mu'amalar mu da ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da mutum yake ya san cewa Allah yana ganin shi yau ai Allahu akbar mala yanzu ko a gida ne kake da shi kana da gida ka gina bene upstairs kana saman gida ina ce duk abin da ake a kasan gidanka in kawo kana lekowa kana gani ba abin da zai buya gare ka ko ba haka bane duk lokacin da kawo kan tudu kana lekowa kaga ko ina yanzu ko nan kan bariki da muke kai kana hawa kan tudun nan kana leƙawa za ka ga gangaren garin nan gaba ɗaya duk ka- kwanukan garin nan kana gani in wani ma ya hau sama za ka hango shi to ina ga Allah da yake fauka sabi'i samawat yana saman sammai guda bakwai shi yake saman komai to akwai wani abin da zai ɓuya gare shi babu da haka wallahi dan adam ya shiga titayinsa to sai Allah ya ce me قد جاءكم بصائر من ربكم haka فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ shikenan tun jiya ake ta muku wa'azi da gargadi Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum hakika ayoyi bayyanannu dalla dalla filla filla sun zo muku daga ubangijinku الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة hujjoji da dalilai wanda da su ne kuke gane shiriya daga bata Allah ya ce sun riga sun zo muku kun gane alhaqqu min albatil kun gane ainihin wato ƙarya daga shiriya faman absara fali nafsi duk wanda ya gani ya gane gaskiya yayi aiki da ita fali nafsihi dan kansa ai faman arafaha wa amana biha fali nafsihi ya amil wanda ya san gaskiya yayi imani da gaskiya yayi aiki da gaskiya a rayuwarsa maganarsa gaskiya aikinsa gaskiya umarninsa gaskiya mu'amalarsa gaskiya sayansa gaskiya sayarwansa gaskiya mulkinsa gaskiya siyasarsa gaskiya sarautarsa gaskiya karatunsa gaskiya ilmantarwarsa gaskiya tafiyarsa gaskiya zamansa gaskiya tashinsa gaskiya kai komi nasa gaba ɗaya gaskiya ne to fali nafsihi yayi wa kansa kada ya taɓa tsammanin wa Allah yawa kuma abin da ake son rayuwa kenan ka yi iya kokari ka kamanta duk abin da za ka yi ka yi gaskiya wa man amiya wanda ko ya makance i wanda yake gaskiya ba ya zama makaho ba shi sa Allah ce wa man amiya fa alaiha kalmar fa alaiha tana nufin ai fa li nafsihi fa inna ma amiya li nafsihi aw ala nafsihi idan ka makance dan makiya gaskiya din makancewa suke ana nuna musu ita suke karbanta to duk wanda ya makance wa gaskiya to shikenan shi ma yayi wa kansa ai falam ya'rifa wa lam yusaddiqa fa alaiha kansa ya cuta wa wabalu la'ama alai kuma masifa da bala'in da zai same shi na makanta a kan sai kare babu ruwan Allah Allah ce wa ma ana alaikum bi hafiz ga ya musu ya manzan Allah ni ba mai tsaro bane gare ku ni ba mai sa ido da bin diddigi bane akan ku a yausi alaikum a'malakum ni ba an turo ni ne yanzu in ta ididdige da irga ayyukan ku ba inna ma ana rasulun ilaikum uballigukum risalati rabbi ai ni kawai manzo ne a gare ku an turo ni in isar da sakon manzanci zuwa gare ku wa huwa alhafizu alaikum Allah shine mai tsare ku kuma Allah shine mai bin diddigi akan ayyukan ku alladhi la yakhfa alaihi shay'un min a'malikum wanda babu abin da yake buya gare shi shi Allah dangane da aikin ku ko daya da haka wannan aya din tana nuna mana shine abin da take nuna mana shine duk wanda wa'azi ya zo masa ya dauka ya aiki wallahi wa kanshi yayi kar ka taba tsammanin ka kare Allah da wani abu wanda yake jin wai in ya zama mumini ya taimaki Allah ne ya bar imaninsa wanda yake jin wai in ya tashi yayi sallah da daddare yayi qiyamul laili yayi istighfari yayi salatin annabi ya tuba wai ya kyautata wa Allah ne yana gani ya faranta wa Allah ne ko ya yi wa Allah wani abu ya bar kayansa wanda ku yake gani ya yi ne don ya kubutar da wannan gangan jiki nasa daga wutar jahannama to ya yi wa kansa ya taimaki kansa wallahi duk lokacin da kai sallah kai nafila wallahi kanka ka taimaka duk lokacin da kai sadaka ka ɗauki abincin gidanka ka bawa wani ya ci wannan fatar gangan jiki da kake rayuwa akan ta kake gina ta a ganta sumul sumul a ganta ta yi haske kayi kiba bulbul da kai wallahi idan baka tsaya ka bi Allah ba wuta za a kai ta a kone ta sai ta zama gawayi baki kirin kuma bayan ka gama konewa a dada dawo da kai a hura maka rai kullama nadijat duk lokacin da wato ta sha wuta ta kone baddallahum juludan ghairaha liyadhuqul adab Allah ya ce sai mu canja musu sabuwar fata bayan wannan fata ka sha wuta mutum ya ƙone ya zama toka Allah zai ce da mala'iku ku daɗa busa masa sabon rai ya da sake dawowa kamar wuta ba ta taɓa ƙona shi ba kuma a daɗa jefa kuma ta tukwikwiye ka ta cinye ka baddalnahum juludan ghaira hali ya zuƙul azab dan mutum ya ɗanɗani azaba da haka duk wanda ya aiki dan kai shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aiki na kware wallahi na alkhairi zai gani wanda kuma ya mummuna shi ma dai zai gani sadaka ne kyauta ne hakuri ne taimakawa al'umma kai agaza musu kai gaskiya kai adalci kai ha taimakon wani kai ka agaza masa ka sama masa aiki wani kame da shi yaronka yana cin abinci a ƙarƙashin shagonka ko harkar business ɗinka wallahi kanka kaiwa a nan duniya ma kana jiran sakayya ba mamaki ka mutu ka bar 'ya'ya rututu dan abin da ka bar musu na gadon Allah ya cire albarka a ciki kasuwar da kake yi din Allah ya kiya batta ta gudana a hannunsu su zama talakawa miskinai su zamanto ya takaffafunan nas suna mika tafin hannun suna neman taimakon mutane a ce Allah ji kan baban su wani lokacin wani yana raye suna cikin gata amma yau wani ya kwanta yana kabari ga yayansa sun zama abin tausayi to anan ne zaka gane amfanin ka taimaki yayan wasu wanda yawa mutane hanya ya ta sama musu aiki wallahi wa kan shi yayi a duniya ma Allah zai fara sakan ka masa alƙawarin Allah malamai suka ce duk wanda ya tsaya wa wasu shi ma Allah zai tsaya wa bayansa ai shine iyaye da kakanni suke cewa ya Allah ka kula wa bayanmu ya Allah bayan mun mutu ka tsare mana baya dan yana cikin rufin asiri bayan ka mutu Allah ya tsare bayan ka amma yanzu malam bayan ka mutu gidanka ya baje matanka su baje kowa ta nemi miji yayanka ai ta nema za a raba su a kai gidan wani kawunka ya ce kai shi ma ya sun masa yawa akwai wata yarka a anguwa ka za a ta ce wallahi ita ma ba za ta iya dauka ba yayanka su zama redundant suna ta kewayawa an rasa wa zai dauka ai kaga wannan tasku ne amma a ce ka mutu yayanka suna cikin gata da wadata a ga kamar baka mutu ba harkar da kake yi tana gudana an samu masu tsare musu iyalanka cikin mutunci an samu mutanen arziki sun aure su ‘ya'yanka an samu masu ɗaukan nauyin karatunsu danginka ba su wulakanta ba dukiyar da kabari ta yi albarka ta yadu saboda ka yi ta shuka alheri to duk wanda ya kasance a rayuwarsa bai taimakon wani baya baya tunanin kowa kansa yake tunani to bayansa ba ta kyau duk wanda yana ciki cewa duk wanda ya aiki mai kyau wa kansa yawa idan ya yi mummuna wa kansa yawa yayin da na tsaya na taimaka ma na samu maka admission a makaranta ko a jami'a ni ma ina nan wata rana ko ina raye ko na mutu wataƙila Allah zai kai dana ya fada hannun wani yana buƙatar taimako haka ne yayin da na kasance ina da matsayi a gwamnati zan yi wa 'yan garin mu hanya ko waɗanda ba 'yan garin mu ba in ta sama musu aiki da sana'a shikenan ko mutuwa kai waɗanda ka sama wa aiki wallahi a cikin sai a samu waɗanda za su tsare ma iyalanka da yayanka sai ka ji wani yana cewa ai wallahi ba zan bar dan wane wulakanta ba wane shi ya sama mun aikin nan da nake yi to idan baka yi ba fa mala akwai mutanen da suna nan suna da hanya suna da hanya da gwamnati suna da alaka da manyan mutane amma wallahi ba sa iya taimakon kowa ka tsaya ka yi tunani a gari karab katab wa suka kai abuja ya samu aiki wa suka kai kaduna ya samu aiki wa suka kai federal ya samu aiki ba ruwansu da kowa kawai sai dai sun shigo gari a zo a musu gaisuwa a kama hanya a tafi an ba su taimakon kowa kuma suna da hanyoyi ba ma hanya ɗaya ba amma daɗin aikin gwamnati ritaya ake yi kana nan kana zaune wata ran za a ce kayi ritaya shekara talatin da biyar shekara kaza a ce shikenan kuma an sallabe ka sai ka dawo gida ka ta zama ba ka da aiki sai dai a ta gayyatan ka ɗaurin aure ko an yi wani babban taro a gari a ce ai suwa ne ma tsofaffin manyan garin nan ne a ranga gayyata shine kullum amfanin ka amma za ka zo jama'ar ba ka da bayanin da za ka iya musu ba za ka ce jama'a lokacin da muke kaza mun muka kaza ba ba za ka iya ba in ka zo ka mutu ma za a ce to in ka ci sa asiti Allah ji kanka wani ma tambaya waye ya mutu ne wane oh to yayi gaba wallahi ba zai iya bude baki ya ce Allah sarki Allah ji kan wani ba saboda ba ka da abin da kai wa al'umma malamai suna cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alheri a cikin mutane shine wanda yake taimaka mutane da haka don Allah idan faskare mutum yake yi idan wani ya zo yana neman hanya a yi masa yadda zai rinka yin faskare kai masa karka masa ya ce ka san babban abin da ke cutar mu bakin ciki yayin da na kane ne na samu kujera to bakin ciki nake in tura wani ya samu eh idan ya gan kana zirga zirga kai ko me ya kawo kanan baya so yayin da ya samu kujera yana yana mulki baya so ya ga wani ya samu bakin ciki yake bacin rai yake akai shi sa mutanen kudu nesa ba kusa ba sun fi mutanen arewa sai kaɗan daga cikin mutanen arewa a yanzu a a wannan zamani a wannan gwamnati da take gudana akwai mutanen da sojoji 'yan sanda da sarakuna da wane ne da manya-manyan ma'aikatan gwamnati wanda suka ritaya da wanda ba su ritaya ba akwai waɗanda suke raye suna alfaharin cewa sardauna shi ya musu hanya ko babu har yanzu akwai mutanen da suna alfaharin cewa malam abubakar mahmudu gumi shi ya rubuta musu takarda suka je wurin wata ma'aikata aka ɗauke su ko a soja ko a ɗan sanda sarjauna ka duba ba sarake ne shugaba ne jagora ne soja idan ɗan arewa zo zai tafi soja in ya je aka auna shi aka ce tsawonsa bai kai ba sai ce ku je na ƙara masa da tsawona inda wanda zai magana ya magana to ina manyan musojoji kuna nan ana ana ana dukan yaran ku ana koran su ana ana soja ina manyan mu yan sanda ina manyan mu custom ina manyan mu immigration duk waɗannan abubuwan da nake gaya muku manya manyan forces da ake da shi na ƙasar nan ba ku ba ku da yawa ba ku da jama'a ciki yanzu irin bana ba irin wulakancin da wato dan arewa bai ga wulakanci akan harkar soja da dan sanda ba irin bana da but aka yi ta dukan mutane ana koransu yaro ya zo an ce sai kana da 5 credits including in math and english yana da shi ya yi gudun ya yi tsallan kwaɗan ya ketare ya tsallake ramin ya ketare an jefa shi a cikin ƙaya ɗin ya yi birgima ya fito an jefa shi ramin kwalabe ya daure ya fito ya tsallake komi ya sha fari ya wuce amma a zo a kwantar da su a ita dukansu a ita koransu saboda kawai laifin sun zo daga arewa waɗanda za su zo su screening ɗin dama ba su bane su ku a lokacin za ka ta gani 'yan majalisar su suna zirga-zirga a wurin a wurin camp ɗin nan har gwamnonin su gwamnonin kudu su ta zuwa don su ba da candidate ɗin su wallahi zan gaya muku duk inda aka je da wanda aka ɗauka na gwamnoni na sojoji da wanda aka ɗauka na ndle din nan luxurious bus guda doguwar motar nan take tahowa daga neja delta gaba ɗaya takarda daga shugaban ƙasa cewa directly sai an ɗauke su da soja da waye wannan ƙarara kowa ya gani har ma alfahari suke so daga garin shugaban ƙasa suke to kai laifinsa ka gani ya samu dama ya yi wa mutanensa aiki kai naka lokacin da ya hau me yasa bai wa mutanensa aiki ba that's our problem fa wannan shine matsalan dan arewa a yanzu dinnan halin da ake ciki ya tattara yan uwansa yan uwansa jama'arsa yara samari matasa mutum dubu ashirin ya tura su isra'ila su je su yi soja sikos security sikos kaza dan da sun dawo da shekara ɗaya biyu uku hudu biyar sun gama kwas ɗin su za su rike najeriya su keta ƙasar su raba ta ba ku da komai kai yanzu a cikin jama'ar ka mutanenka ko gwamnanka ko kansilanka ko ciyaman ɗinka mutum nawa ya iya tattarawa ya yi musu hanya ya kai su sudan su yi karatu kai ya kai su amerika ma da ingila ba sa yi wallahi ba su yi babu abin da mutanenmu suke sai dai su je su shiga ofishin gwamnati su saci kuɗi idan an zo siyasa su ta watsa kuɗi kurin mun zo bakin titi ya zo wucewa ya kullo muku damin dubu ɗari biyu da hamsin ya jeho muku amma ya saci naira miliyan ɗari biyu da hamsin ba gane karatun ba ko ya saci naira miliyan ɗari biyu da hamsin ya ɗauki naira ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyu da hamsin ya baka ne ribar ka kana ihu kuma kana cewa baya shi amma da za ka yi lissafi mutum nawa ya yi wa hanya ya tura su soja mutum nawa 'yan garin ku yi musu hanya ya je ya tsaya a wurin da ake tirenin na sojoji a matsayinsa na sanata ko a matsayinsa na dan majalisa a abuja mutum nawa ya je ya tsaya a wurin da ake orientin na sojoji ko 'yan sanda ya je ya tsaya ya ce 'yan gari na ne sai an ɗauke su ba zai yi ba sai dai kaɗan a cikinsu ba a hana ba a ba a rasa na kirki yanzu yaranmu suna nan bila adadi na san a garin nan akwai a gombe akwai a ina ne a yamul today ba akwai a billiri akwai a kaltingo akwai suna nan sun cancanta suna neman dan sanda amma abun ya gagara saboda sai in kana da hanya kai yanzu malamin makaranta sai an san ka to ku ba ku yi su kuma suna yi shi yasa kasar za ta wayi gari gaba ɗaya ta fita daga hannunku wallahi to wannan wani irin bakin ciki ne wannan wannan wani irin wannan wannan wani irin nunkufurci ne wannan abinda naira biyar ba za ka yi hasara ba in an bi sojoji kaga percentage din ba ku bane je ka NDA kaga candidates din kaga applicants din nawa ne ina ku a NDA wallahi yaran mu suna gaya mana wanda suka je gurin daukan sojan na suna cewa wallahi da idan su gwamnoni sai dai ga gwamna da jiniya daga daga kudu ya taho ya zo ya fito akan candidate ɗinsa kwaya goma ya ce kuma sai ya ga an dauke su wallahi kai kuma ba, ba ka da naka da zai ji tsakaninka da shi kurin in ya shigo gari ka ce yalla boy sai kayi shikenan kawai idan an zo maganar ma'aikatu ne gurin gurin koyan aikin kafinta guda nawa ya gina muku a garin ku workshops kaddara ba a yi mana hanya aka samu mana makaranta ba ba a tura muka je muka samu aikin gwamnati ba to aikin kato aikin karfi yanzu akwai harkar arziki da za a iya barin buga muku misali yanzu a garin nan inda za a samu wani attajiri mawadaci mai hali ko dan siyasa ko mai kuɗi ya bude workshops wato gidaje ne a kewaye a fensin ɗinsa kurin gidaje ne na yin kofofi da winduna na ƙarfe kofofi irin wannan da winduna na karfe manya-manyan workshops alalakalli kowanne a iya daukan mutum 100-200 samari 100-200 ba a rage ba a kera su a yi masu kyau daga nan za mu kai su yola a saya za mu kai su har kano a saya daga lagos za a zo a yi oda su a saya quality shine da mutane ba wai garin da ake yi ba idan a kyanmu kuke su wallahi daga lagos za a hawo jirgi a zo a dire a airport a zo a ɗebe su quality quality is matters wani kuma ya zo ya yi gidan kujeru duk baban da zai aurar da yarsa dole sai ya sai mata kujeru za ka iya irga 'ya'yan da ake aurarwa a garin kumu a shekara ba za ka iya ba za ka iya irga masu yin aure su auro daga wajen kumu a shekara cikin maza za ka iya ƙididdige zawarawa da suke sake sabon aure a shekara kumo? To za ka iya ƙididdige adadin masu canja kujerun ɗakunansu a shekara a wannan gari namu? To amma gidaje ko workshops na yin kujeru masu kyau ba gala-gala ba fa. Kujeru masu kyau masu laushi kushin chairs da Allah guda nawa ake da shi a garin nan. yanzu ko nan Kano zaka je zaka tarar da gida ya fi filin nan na karatun nan namu gaba daya an kewaye shi an yi fensin dinsa ana yin kujerun masu kyau ana odar kayayyaki da ledodinsu da komai daga waje amma sai ka tarar mai gurin iyamuri ne amma duk gaba daya ma'aikatan daga kannansa kannan ƴaƴan kannan matan shi ko kannan ainihin wato a a a a a a ƴan uwan kawunsa ƴan uwan su zai je ya ɗebo da kudu ya kawo su sai ya samu musulmi guda ɗaya wanda zai rinka nemo kwastoma ba ma yi mu ba kwakwalwar ta yi tunanin ma ga abin da ya kamata ma ta yi ba za ta yi ba mutum ɗaya zai iya tara mota ta naira miliyan bakwai miliyan goma miliyan sha biyar motoci na miliyoyi miliyoyi da yayi fakin ɗinsu a gidansa suna ƙura ya lullube su da da ainihin tsumma amma workshop guda ɗaya da zai yi a gari wanda bai fiye yi shi a naira miliyan biyar ba kuma mutum dubu biyar za su ci abinci a gurin su amfana ba zai iya yi ba amma motar da yake hawa ya isa a yi workshop guda ɗaya akwai a mutane walda akwai a mutane kafintanci akwai a mutane kira akwai a mutane kaza to ni abin da nake kira anan shine in siyasa ba kuɗi za ku ba wa yaran mu ba ni fa a shawarata ba kuɗi za ku ba su ba ku yi irin waɗannan abubuwan wanda Allah bai masa rabo akan karatun boko ba sai su zo su shiga su ta wannan za a rage yawan barayi za a rage yawan yan fashi za a rage masu zaman banza yanzu idan ka samu kamfani mai kyau kana yin aiki ana zuwa ana odar kaya ana saya wallahi kafi mai albashi yau daman mai albashi fa miskini ne ku yi hakuri dan albashi wallahi abin tausayi ne in ka hada shi da dan kasuwa kaurin dan kasuwa in ya ga dan albashi dariya yake yi saboda abin da yasa dan kasuwa in ya tafi a kasuwa ɗaya biyu zai iya ciyo abin da zaka ci na albashi na wata gadarar da zaka yi farfarin da zaka yi a ƙarshen wata kwana uku hudu biyar ba kana walawalan kudin da ka karbo na albashi to dan kasuwa in kasuwa ta warware masa kullun yana fita yana samuwa wallahi kullun sai ya ci miya da nama a gidansa yayi walwala kai kuma baka da dama dan kana sai ka dogon lissafi kasuwa akwai albarka a cikin ta kasuwa akwai albarka a ciki dan kasuwan da yake da shagon da bai wuce naira miliyan ɗaya da rabi ba wallahi bai dan albashin da yake ɗaukar naira dubu talatin a wata bai isa ce mai komai ba Allah nake gaya muku ashe akwai bukatar mu raye kasuwancin to amma kasuwancin bai zai yi da faskare ba dole yana bukatar profit a saka kuɗi to mu wannan shine abin da muke kira musamman na tabbatar wannan karatu na mai albarka yana da wakilai da dama don Allah duk wanda yake da alaka da wani babban dan siyasa ya bashi irin wannan shawara yanzu Obasanjo da ya yi ritaya ya fita ya sauka daga shugabancin ƙasa duk wanda ake ci duk Najeriya gaba ɗaya ba wanda yake producing kwai sama da na gonar Obasanjo da kudu da arewan gaba ɗaya biyu bisa ukun kwan da ake kawo shi daga arewa daga gonar Obasanjo ake kawo shi kwai in yau ka fasa kwai ka ci ba mamaki na kazar Obasanjo ka ci na'am kuma ku duba da wannan jus jus da ake asirat din nan su irin sun dangin su five alives da, da exotic nan da waye-waye suna nan kala-kala a, shagon da ake sai da irin kayan shaye-shaye da Allah na so ku rinka duba made in ina ne duk kudu za ku rinka gani ko daya ba za ku gani wanda ake arewa ba saboda suna da wuta kuma suna da gonaki kuma sun kula da harkar nomansu kudin Allah ya ba ku arziki amma ina yanzu ka duba gari irin wannan timatirin da ake fitarwa a nan garin na kumu kadai wallahi din Najeriya ta san da garin nan a wajen tumatir harkar tumatiri ku je ku tambayi masu bibiyar harkar noma da tattalin arziki kumo ako local government a dunkule tana cikin karamar hukuma da take ciyar da Najeriya abubuwa da dama amma ko kamfanin tumatir babu wanda da talakawan miskinanmu idan sun fito da shi za su kawo kamfani a siya da kima da daraja a ɗauki 'ya'yanmu aiki a sarrafa kam a tumatur ɗin a garin nan a kudin a sa shi a gwangwani a rinka fitar da shi har ƙasa waje za a rinka saya babu auduga irin audugar da ake fitarwa a nan shekaru da suka wuce da dai muna yara na sani a nan akwai can wajen masallacin nan na nan ana cewa filin filoti muke cewa har zuwa kallo muke yi auduga a garin nan za mu je cin auduga irin tafiya din nan da ake ana gayyata yan cin auduga a dan biya su kuɗi auduga mota mota za ka gani amma duka ya tafi haba a mansura saboda babu shugabanci mai kyau da an kafa kamfani mai ƙarfi kamfanin da zai rinka nike audugar ita kanta abin da ya wato ni ya dame ni shine wato irin ma'aikatanmu da za a ɗauka yaranmu ma'aikata mu fa ko mutum biyar aka ɗauka mana aiki a garin nan alhamdulillah Allah sa albarka dan mutum biyar din nan zai yi aure in yayi aure zai aure yar garin nan kuma zai ciyar da wani idan ya sai mota wani yaro cikin yaran garin nan zai wanke masa mota ya samu hanyar ci abinci mun ci riba to amma babu gari ya bushe kurmus malam muje ai abin ne na gabe zai kare ba ciwon ne yana da yawa
سورة الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Allah ce kamar haka muke muku bayani na ayoyinmu dalla-dalla Allah dai ya riga ya gama komai ya turo manzo ya yi bayani kamar haka ne muke muku bayani dalla-dalla nusarrifu al-ayat nufassiluha wa nubayyinuha fi kulli wajh wa liyaqulu darasta saboda mun san daga ƙarshe su kafirai za su ce wa manzon Allah zuwa ya je koyo karatu a gurin wani ko kuma su ce a wata kira'ar darasta a maimakon me darasta ai qara'ata ala ghairika bayan duk wannan bayani da ake yi kafirai za su zo su cewa wannan mutumin zuwa yake ya je gurin wani ya ɗebo mana labaran nan ya zo ya gaya mana mutanen makka wannan shine abin da za su gaya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wali ya kulu din kaman Allah yana nufin abin da daga ƙarshe dai abin da za su faɗa kenan hina tukura alaihim al-ayatul qur'aniyya yayin da ake karanta musu ayoyin al-qur'ani walinubayyinahu mun yi wannan ne dan mu muku bayanin qur'ani dalla dalla liqaumin ya'lamun dan mutanen da za su samu sani su gane kuma su yi aiki da gaskiya al-awliya alladhina hadahum ila sabili rashad bayan Allah waliyan Allah wanda Allah ya shiryar da su zuwa ga hanya ta kware ta daidai to Allah ya riga ya yanke hukunci kuma ya, ya sauke hujja akan kowa babu abin da ya saura bayani dalla dalla qur'ani ba abin da ya boye to sai ya ce me kuma اتبع ما أوحي إليك من ربك na'am لا إله إلا هو haka وأعرض عن المشركين shikenan kai hakuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka damu da maganganun da za su gaya maka daman duk wanda ya zo da gaskiya zai gamu da wannan ittabi ma uhiya ilaik kai dai kurum ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka shine alqur'ani wa amal bihi kuma kai aiki da alqur'ani wannan rarrashi ne ko lallashi Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa la ilaha illahu ba shi da abokin tarayya kuma babu abun bautawa da cancanta in ba Allah ba shi shi kadai wa a'ridu anil mushrikin ka kauda kai ka watsa kashin su ka rabu da su mushrikai ba ai ba a iya musu wannan aya din da ita da wata ta gabace ta suna nuna mana cewa duk lokacin da mutum ya rike gaskiya to sai an masa sharri duk wanda ya riko da gaskiya yake da awan gaskiya ya shirya dole za a yi mai sharri a gaba ko yanzu ba su ma ba wallahi nan gaba sai sun maka alamar tafiyarka tana da albarka shine a ta tona maka rami ka ji fa manzon Allah duba irin abin da yake ya ce ake haf duk wannan bayanan da yake zakin baki can gurin wani yake zuwa koyo masa ya dawo ya zo ya gaya mana kamar yanzu ne yadda ake yin an yi mutane bayanin addini na gaskiya su haf ai wahabiyawa ne ai daga saudiya ake biyan su haka ake fada da kayi riko da addini sai a ce a ai mutanen ai mutanen makka suke biyan su kuma mutanen makan sai su zauna su ba su ciyar da kansu ba su ta aika wasu kuɗi a aikin addini aikin Allah ne imani ne yarda ne amincewa ne yanzu da ka yarda da gidanka ba kana zuwa ka yi ni a gonarka ba kai ta noma yara za su taho ka ce ku tafi ku kamo abinci na ni ina nan ka yi imani ne da wurin ka yarda saboda ka san akwai abin da za ka samu to haka shi ma mai addini da ya imani da addini da da'awa ya ce ya yarda wannan hanya ita ce hanya ta kwarai to zai yi dominatin rayuwarsa gaba ɗaya ya bayar don Allah don neman yarda Allah da haka bai kamata kai masa sharri da kage ka ce ai mai kaza ne ai dan kaza ne ko na makamanci wannan ba ko da yake akwai waɗanda suke yin addini din dan a ba su wani abu kuma tabbas akwai waɗanda suke fakewa da riga ta addini da gemu na addini da babban riga da dogon rawani da katin carbi duk akwai masu harka suna ciwa-ciwa da sunan addini tabbas Allah bai ranka ya daɗe ba mu za mu je mu sa su zaɓe ka akwai masu yin wannan ka ba mu ka rabu da su mutanen mu ne za mu maka maganin su akwai masu yin wannan ya yi amfani da rawani shi ya yi amfani da dogon carbinsa ya yi amfani da babban rigarsa da sunan addini ya je ya ciwo ko kuma a ce a bayar fi sabilillah a bayar zamu yi addinin Allah aiki sai an tattaro an ba su su je su zauna su kassama su rabe tsakanin su duk ana samun masu wannan ko kuma wani in ya iya ciwa shi kadai shi kadai zai je ya yanko harkar amma fa da sunan addinin ku da sunan da'awar ku da sunan tafiyar ku idan ya je ya karbo harkar shi kenan sai ya zauna da shi da iyalansa a gida su yi ma sha'a su tabbas ba za a kore wannan ba gaskiya guda ɗaya a faɗe ta akwai masu wannan to amma yin wannan baya nuna cewa kuma dukkan masu addini din haka suke ko ba haka bane kamar yadda a cikin mutanen banza ma akwai mai yin wannan kuma a cikin mutanen kirki wanda suka sa riga ta kirki suna wannan Allah ya ganar da mu to sai ce me ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم
to sai Allah ya kawo ka'ida ce walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya so ya ga dama da ba su yi shirkan ba lal ja'alahum mu'minin da ya mai da su su mu'minai wannan karfin Allah mulkin Allah mashiyar ubangiji yana da damar ya sa su zama mu'minai din to amma sai ya jarrabe su Allah ce wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kai manzon Allah ba mu sanya ka ka zamanto mai bin diddigi da tsaro akan su ba wama anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakili bane akan su wanda zaka tsaya kaga sun yi ko ba su yi ba iyakacin ka kai ne kai wa'azi to a nan gurin kada wani ya kafa aya da hujja da wannan aya din idan bai yi aikin alheri ba ya ce Allah ne bai ga dama ba ta sa akwai wannan wani ka daina shanta ba ya ce to Allah bai shiryar da ni ba za ka yi da ni wani satan nan ta yi yawa ka dade kana sata tun muna yara kake sata ga har mun girma ka daina sata ba sai ka daina ce ku yi min addu'a Allah ne bai ganar da ni ba wani kana aikin banza kana lalata da 'ya'yan mutane kana barna kana shaye shaye kana kaza yaushe za ka daina shaye shaye nan ce wallahi Allah ne bai shiryar da ni ba ba a kafa hujja da wannan yanzu shikenan mutum ya zo ya ta barna kawai sai in an yi masa magana ya ce Allah ne bai shirya da shi ba to kenan Allah ya zalunce shi ne a haka ne mana tunda kai yanzu kana zuwa masallaci shi kuma fa ya ji an yi kiran sallah ya ki zuwa amma an ce me yasa baya zuwa ce wallahi Allah ne bai ganar da ni ba wani zo mu tafi gurin tafsiri wani zo mu je gurin wazi wani kai ma ka sai baka ansa wani ka gode Allah Allah ne shirye da kai ni ma din Allah ne bai ganar da ni ba to wannan wannan ba a kafa hujja da wannan wannan mashi'a ce wacce take kauniya ma'ana akwai mashi'a shari'iyya akwai kauniya abinda ake nufi da waɗannan abubuwa guda biyu tabbas Allah baya son ai kafirci tabbas Allah baya so a sha giya kuma Allah bai yadda da zina ba bai yadda da cace ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da dukkan aikin asha ba kuma ya faɗa wala yanzali ibadihi al-kufr to amma kuma Allah nan shi ɗin ne ya gaya wa bayi cewa wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya ra'ayi kuma ya kafirce faman sha'a falyomin wa man sha'a falyakfur inna a'tadina lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya butulce ma'ana ita wannan shi wannan addini ganin damanka ne ba wanda aka sa masa sasari da mari aka ce da shi taho masallaci kai sallah babu kuma ba wanda aka sa masa sasari da mari aka ce da shi taho ka zama musulmi la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay babu tilashi a cikin addini a ce mutum dole sai an mai da shi musulmi to amma Allah ya bayyana hanyoyi wa hadainahu najidain ga hanyar dama ga ta hagu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir fa fa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard wa amma alladhina shaqu shaqiyai yan wuta kenan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ga hanyar daidai ga hanyar banza kowa da hankali Allah ya bashi idan ka yi zina ka san kayan banza ka yi in ka je ka yi aure ka san kayan alheri ka yi idan ka sha giya ka san ka saba wa Allah a hankalce idan kuma ka je ka sha koko ka san cewa alhamdulillah ka yi abin da yake na halal to yaya mutum zai ki ya sha koko idan rashin mutunci ya je ya sha giya ya ce Allah ne ya sa shi sha giya idan ka je ka ci naman kare ka san ka ci haram ka ci wuta in kuma ka ci naman akuya ka san ka ci na halal Allah ya maka akuya ya maka kare ya maka alade ya maka rago ko ba gaba ne ya ma wuta ya maka aljanna kuma ya maka baki ya maka fari kuma da ya wuta da aljanna ya turo maka annabi ya ce jama'a ku yi a hankali akwai wuta akwai aljanna wanda ya aikata kaza dan aljanna wanda ya aikata kaza dan wuta kurin mutum ya ƙememe ya yi ƙyamas kurin ya je ya aikin banza wai ya ce wai Allah ne sa shi yi wannan tauhidin kurege kenan a to me yasa baka je bakin titi ba tirela ta taho ta yi lodi za ta tafi yola ana gafara gafara tirela ba birki wane maza za ta kace ba komai Allah ne bai ga dama ya dauke ni ba dan ka tare ka tsaya ta baka kashi ta nike ka mana mutum zai yadda wannan to baka yadda kai wannan ba shine sai ka kafa wa Allah hujja kana shan giya ka ji ka daina ka ce Allah ne bai shirye da kai ba akwai daga cikin ahlul bidai waɗanda suke da ƙudurin aƙida cewa al'insanu majbur wannan aƙida 'yan jabariya ake ce da su akwai mu'tazila akwai kadariya akwai jabariya akwai wacece to yan jabariya su ne suke da kudirin cewa duk abin da dan adam ya yi kurin Allah ne ga dama tirsasa shi ya saye yace suka ce yanda kaga bishiya idan iska ta kado tana yin yamma ita ma haka za ta yi idan ta kado tana yin gabar ita ma haka za ta yi idan ta yi sukuni ta yi shiru ita ma bishiyar sai ta yi sukuni ta yi shiru suka ce duk abin da dan adam ya Allah ne ga dama ya sa shi yi in ya sha giya Allah ne ya sa shi ya sha to yaya suka ce su a wurinsu idan Allah ya je ya kone mai shan giya ya cuce shi ta'uzu billah ta'ala Allahu amma ya kuluna uluwan kabira idan ya yi sallah suka ce shi ya kai shi to duk wanda yake faɗin irin wannan magana wane daina shan giya sai ce a Allah ne bai shiryar da ni ba shi ya banni a haka to ya zama ɗan jabariya ya yi rijista bai sani ba fahimtun kar a kafa aya a hujja da wannan aya din a ce wai dalili ne na cewa mutum ya tabarna wai ya ce wai wai wai wai a ai Allah ne bai shiryar da shi ba a ayar da ta gabata akwai matsala mai muhimmanci da na son karantar da mu ita ko da tunatar da mu ita ita ce matsalar ganin Allah hadisi ya zo daga masruq shi kuma ya rawaito daga nana Aisha Allah kara mata yadda wata rana ya zo gurin ta yake cewa ya ummata kamar yadda yaro yake cewa ya umma shin yanzu idan na tambaye ku ko mutanen da nake karatu da ku yanzu shin manzo Allah ya ga Allah annabi Muhammad ya ga Allah ko bai ga Allah ba to shine masruq ya tambaye nana Aisha kamar ya san za a zo a yi sabani yanzu dan akwai wanda suke cewa ya gani akwai wanda suke cewa bai gani ba ta iya ce hal ra'a muhammadu rabbahu shin muhammadu ya ga Allah sai na aisha sai take cewa laqad kuffa sha'ri mimma qulta aina anta min salatin man haddasa kunna faqad kadhaba tace tab ai wannan magana da ka faɗa magana ce mai ƙarfi ina kake da wannan hadisi da annabi yake ba da labari cewa duk wanda ya baku labari akan abubuwa guda uku ya yi ƙarya na na aisha ta irgo abubuwa guda uku duk wanda ya ce muku ɗaya daga cikin wannan ya faru ya faru to ƙarya yake yi in ji na na aisha ta ce من حدثك أن محمد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب duk wanda ya baka labari a nan duniya ya ce maka annan Muhammadu ya ga Allah cewa manzan Allah ya ga Allah kaga matsayi ne da kima da daraja a ce annabi ya ga Allah na yadda na sani akwai waɗanda suna waka suna faɗa ana kaɗawa ana shekewa ana cewa ai ya gamu da Allah har sai da ya je gaban Allah yana ce da shi matso matso taho taho annabi ya zo wai da takalman sa wai sai Allah ya ce a'a ai ka bar takalman ka ka zo da takalmin ka wai annabi wai ya je shimfidar Allah wai da takalmin sa wai ya je ya hadu da Allah gaba da gaba wannan a waka ake faɗa tace duk wanda ya ce maka annabi Muhammad ya ga Allah yayi ƙarya nana Aisha ce matar manzon Allah tana cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisin manzan Allah a duniya kuma ta ita ce wacce annabi ya fi son a duk duniya a cikin mata ba ɗan adam ɗin da annabi yake so irin Aisha inda a babin mata ne sai ta karanta wannan ayar la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ta sake karanta masa ayar wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا باب wani mutumin da ya isa Allah ya magana da shi gadaga sai dai ta wahayi ko kuma a bayan hijabi magana ta biyu wa man haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadhab duk wanda ya baka labari cewa annabi Muhammadu ya san abin da zai faru gobe kama a ce da kai manzo Allah ya san gaibu shi ma ka san masu yabo masu bege suna yabon manzan Allah cewa ya san gaibu shi kullum idan za ka yabi annabi to ka duba abin da za ka yabe shi din nan ya dace da hadisi ya dace da aya to yanzu ga, ga kayan manzon Allah daga gidan manzon Allah suna ba da labari cewa shi din bai san gaibu ba kuma qur'ani ya daɗa tambari ya ce ƙulla ya alamu man fi samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun gaya musu ya manzan Allah duk duniya ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba harkar gaibu harka ce ta Allah shi shi gadai cewa wani ya san gaibu tare da Allah ka tauye ilimin Allah ka sanya Allah yana da tarayya da wani koda ku annabi ne to waye ma zai ce annabi ya san gaibun shi din annabin shi ya kamata ya ce ya san gaibun to shi ya ce bai sani ba kuma yake gaya matarsa duk wanda ya ce na san gaibu ya yi ƙarya ta karanta masa ayar wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut magana ta uku ta ce wa man haddasa ka annahu katama faqad kadhab duk wanda ya baka labari cewa manzon Allah ya boye wani abu cikin abin da Allah ya aiko shi to hakika yayi wa Allah ƙarya manzon Allah bai boye komai ba babu wani abu mai suna addini da annabi Muhammadu ya bashi inda mai kyau ne wallahi wannan ita ce aƙida ta kwarai duk abin da yake mai kyau ne annabi ya faɗe shi duk abin da yake ibada ne kafin ya bar duniya ya yi bayani duk abin da yake ana samun matsayi a wajen Allah da shi annabi bai bar abin da Allah ya turo shi ba ce sai da ya bayani sahabbai suke cewa kai annabi ya zo mana da alkhairi suka ce wallahi daidai da tsuntsu in zai zo yana jujjuyawa da fuka-fukinsa a sama idan akwai alheri a tare da shi sai manzon Allah ya mana bayani ya ce kaza din nan dai alheri ne kaza din nan kuma sharri ne اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يو ناتشكا مكو الديننا ناكمل الديني تب تب ياتك باب يجي باب قاري من ذا الله القوان الله bai bar duniya ba sai da addini ya cika cap cap da haka duk abin da zai zo a bayan kyaure to in mutum bai dauke shi ba bai kamata a kafirta shi ba bai kamata a yake shi bai kamata a faɗa da shi ba me dalili saboda ya duba cikin littafi bai gani ba kuma duk wanda yake dauke da wani abu da sunan addini mai kyau ne to kar a yi fada kar a yi zagi yanzu an daina fada an daina ashar an daina yarfe an daina zagi hujja aya hadisi dalili bayani sharhi da references da littattafai yanzu duniyar ilimi ne duniyar karatu ce ba fada mai abun fada baya fada mai abun fada baya faɗa in kaga wani yana faɗa yana yaƙi to bai da abin faɗa amma wanda yake da abin faɗa zai ta ayoyi hadisai ayoyi hadisai sharhi bayani to kada ai faɗa annabi ya yi shi ayi bai ba a yi haƙuri a girmama annabi a tsaya akan abin da yi mai gida ne ya baku noman gona da zuba taki ya ce iya nan nake so ku zuba kar ku zuba a gonan makota sai ka zo ka ce a ai tunda mun yi takin nan ya saura bari mu kara mu zuba wa makota kaga aikin alheri ne ko ba ka bane ba wa makota take aikin alheri ne mai gida ne yace ga tarakta ta tanku dai ku bude min gona ta da Allah kar a shiga gonan makota ina da wani abin da zan yi sai ka ce bari ku ce gona da iri ku je ku masa huda dan Allah idan yazo zai muku fada zai muku fada kuma yayi laifi bai laifi ba to abin da ake so bawa ya zama mai bin umarni duk wanda ya ce muku annabi ya koye wani abu wallahi bai koye komai ba sai ta ce Allah ya faɗa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa illam taf'al fa ma ballagta risala risalata wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ja kunnan manzo Allah tun kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama tare da ladabi da girmama ya ayyuhar rasul kaji bai ce ya ayyuhan nabi bai ce ya muhammadu ba sai ce ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar daga gare ka daga ubangijinka yanzu kana so ka ce annabi ya bar duniya bai isar da wani abu ba akwai abin da manzo Allah ya manta a'a to akwai abin da bai san shi ba to in dai fa abin da kake yi annabi bai faɗe shi ba to ɗayan biyu ne ko dai ka ce ya manta ko kuma ka ce bai san shi ba to ya za a yi ka sa mutane su yi bauta wa Allah akan abin da annabi ya manta da shi akan annabi abin da annabi bai san shi ba to sai masruq yake cewa to ya ke Aisha yaya za mu yi da ayan nan da ta zo da Allah yake cewa wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin ba Allah ya ce wala qad ra'ahu wannan lamirin la ra'ahu bil ufuqil mubin cikin suratul takwir da fadin sa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى أنت رآه يا قنشي سيما الله يتشي كش ai wannan jibrilu ake bada labari manzan Allah ya ga jibrilu ba wai manzan Allah ya ga Allah ba wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin haqiqa ya ga jibrilu wala qad ra'ahu nazlatan ukhra shi ma ya ga jibrilu ne ba wai ya ga Allah ba shi annabin da kansa yake cewa inna ma huwa jibril yace lam arahu ala surati allati khalaqa khuliqa alaiha ghayra hatayn al marratayn yace a duk duniya ban taba ganin mala'ika jibrilu a bisa kamar da Allah ya halice shi ba sai a wannan sura guda biyu kama guda biyu wata rana na gan shi gashi nan yana saukowa daga sama Allah ya aiko shi ka duba malam mala'ika jibrilu fa abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yanda annabi yake shugaban annabawa shugaban halitta na dan adam a duniyar dan adam to a duniyar mala'iku kuma mala'ika jibrilu shi kuma shi ma shine ne shi yasa shi ma ake ce da shi mala'ika jibrilu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma tun da Allah ya duniya yake aiko jibrilu a cikin mala'iku shine dan aikin Allah kai wani abu sai manya to amma shi mala'ika ne wannan ko mutum ne manzo Allah ce ban taba ganin jibrilu ba sai aka mata guda biyu wata rana gaishe yana gangarowa daga sama sadan izama khalqihi ma bayna samai wal ard ai saboda girman halittarsa sai naga gaba ɗaya bana ganin sammai din da kayan sama da kasa man ganin komai sai shi la ilaha illallah yanzu baka maka daga kanka ba za ka ga sama ba ba za ka ga kasa ba saboda girman halittarsa a wata riwaya yace wata rana na ganshi ya bude fuka-fukinsa guda ɗaya fuffuken mala'ika jibril guda ɗaya in ya baje shi haka to inda ya baje nan gaba ɗaya ka daina ganin sama da ƙasa fuffuke ƙwaya ɗaya kuma yana da fuffuke guda ɗari shida da ya zo halakar da mutanen annabi lutu guda ɗaya ya caccaka a ƙasa kurum ya soka sai da ya shiga cikin ƙasa ya ya ciccibo ƙasar gaba ɗaya jama'ar annabi lutu ya yi sama da su suka kalli sama suka gaida mutanen sama sai ya kibo su yake cewa alam awalam tasma anna allaha yaqulu la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ashe kai baka san cewa Allah ya faɗi wannan la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ba ai ban gan shi ba kuma baka san cewa Allah ya ce wa ma kana li an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim baka san Allah ya faɗi haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa cewa ba shi ake nufin ya ga Allah ba to me kayan yayi bayani akwai wani mai sauran sharhi da bayani da haka manzo Allah bai gani ba bai ga Allah ba wannan shine abin da Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala mu je malam sun kusa tsaye da mu ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم na'am
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
imam tabari imam al-baghawi Allah ya masa rahama ya faɗa cikin tafsirinsa cewa yayin da Allah ya kawo wa Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa ta zo masa Abu Talib shine dan uwan baban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullahi kuma shine wadda Abdul Muttalib ya mutu ya bar kulawar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hannunsa yana son Annabi fiye da yadda ke tsammani kuma shine mahaifin Aliyu yayin da mutuwa ta zo masa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da'awarsa a Makka Qurayshawa suka hada shirgin su kafirai suka tafi gurinsa suka ce bari mu je gurin wannan dattijo wannan tsoho mu gaya masa ya ja kunnen Muhammadu Muhammadu ya daina zagin mu da gumakanmu Muhammadu yana zagin mu da mu da gumakanmu Muhammadu yana bata mu Muhammadu yana cin mutuncin mu a maka yaro karami a garin nan a gabanmu ya tashi ya zo yana bata mana allolinmu muna ganin mutuncinka muna ganin kimarka muna ganin darajarka kada bayan mutuwa ta zo maka ka mutu mu kashe yaron nan daga baya sauran larabawa su zo su zarge mu su ce daman dan kana nan ganin girmanka ya hana mu kashe shi yanzu bayan ka mutu mun kashe shi ka ja masa kunne kafin ka bar duniya ya daina zagin allolinmu suka tafi gurin annab- gurin shi abu talib da abu sufyan a lokacin bai musulunta ba da abu jahal da annadur ibn al-harith da umayya da ubay da umayya ibn khalaf da ubay ibn khalaf da uqba ibn abi mu'ayd da amr bin al-as baban abdullahi dan amr dan as kenan da al-aswad ibn al-bukhtari suka kama hanya duka waɗannan manya-manyan ƙureshawa kafirai a wancan lokacin ga sun ga gurin abu talib suka ce ya aba talib ya kai abu talib anta kabiruna wa sayyiduna kai shugabanmu ne kuma kai jagoranmu ne kuma ka girme mu amma muna so mu sanar da kai wa inna muhammadan kad azana fi alihatina annabi muhammadu yana cutar da mu akan allolinmu ka duba rashin kunya ba wai guma kan wai sune allolinsu muna son ka kira shi ka ja masa kunne ya daina zagin su mu ma ba ruwanmu da allansa ya rike allansa mu rike namu abu talib ya kira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu ya zo ya ce ha'ula'i qaumuka ya Muhammadu ga mutanen ka nan Qurayshawa sun zo sun kawo min ƙarar ka wuri na kafin mutuwa ta ɗauke ni cewa kana zagin allolinsu ka daina zagin allolinsu su ma za su daina zagin naka Allah Abu Talib ya ce kuma gaskiya mutanen ka sun maka adalci idan har in kana zagin allolin to bai kamata ka zage su ba ka san me zagin aibantawa in ka ce wai Allah bai isa yi musu komai ba wai ka zage shi wai kada annabi ya zo ya wa'azi ya ce wannan gumakan ba sa amfanarwa ba sa cutarwa wai kada ya yi wai yayi wannan ya- ya zagi allolinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don Allah ina neman ku taimaka min ku yi mu wata alfarma ku faɗi wata kalma guda ɗaya kawai sai mu huta da ni da ku kalma ɗaya ce za ku faɗa ita ce za ta raba mu da rikici da sabani tsakani na ni da ku suka ce wace kalma ne annabi ya ce qulu la ilaha illallah kawai yanzu yanzu ku ce la ilaha illallah suka ce tab la ilaha illallah to malam kaga la ilaha illallah da kake wasa da ita dan uwanka musulmi ya ce la ilaha illallah ita ce take shigo da mutum musulunci fa kuma rusa ta shi ke fidda mutum daga musulunci yanzu waɗannan manya-manyan kafirai manya-manyan arna annabi alwashin da ya musu alƙawarin da ya musu faɗi la ilaha illallah kawai sun dawo irin shi to shi sa aka ce kai taka tsantsan dangane da fitar da dan uwanka da yace la ilaha illallah ka fidda shi daga musulunci it's not easy wallahi kuma harkar cewa wani kafiri ne wani mushriki ne wani arne ne ba kayan jahilai bane kayan malamai ne idan an samu wani ya yi azarbabi ya kafarta wani ko ya ce wani arne ne kai a matsayinka na ɗalibi mai neman karatu kai ta tsantsan saboda annabi ya ce duk wanda ya ɗauki kaulasan ya daba wa ɗan uwansa to Allah yana nan zai duba ya bincika in wannan ɗin kafirin ne shikenan in ko shi ba kafiri bane to ta juyo ba a sakin kaulasan haka kurin tana yawo kamar lauje a bisan nu suka ce tab ba za su faɗa ba ya canja wani abu manzo Allah Abu Talib yake ce da manzo Allah ka canja faɗi wata kalmar ba ita ba shikenan dan mu daidaita karka damu tunda sun ce ba za su faɗa ba faɗi wata sai manzo Allah yake cewa ya ammu ya kai bafana ma ana billazi aqulu ghayruha wallahi ba zan taɓa faɗin wata kalma ba ita kadai nake so su faɗa duk sulhun da zamu yi mu yi akanta yace wallahi walau atawni bi shamsi fa wada'uha fi yadi da za su zo da rana su ɗora ta a tafin hannuna su ce in daina faɗin la ilaha illallah in daina kira akan la ilaha illallah ai la ilaha illallah fassarar shine babu abin bauta cancanta in ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba ba Allah bane ba to ya zan yi daina ce wallahi ba zan daina ba kuma wannan shine zagi ai ba zagi bane to shine Allah tabaraka wa ta'ala dan lallashi ga manzon Allah kuma kafa doka ga waɗanda ba musulmi ba sai ya kafa doka yake cewa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm dan su waɗannan manyan ƙuraysha sun ce wa manzon Allah in baka daina ba za mu zagi Allah to shine Allah ya saukar da aya kaga wannan din ba zagi bane sai Allah ya ce to ku zagi da aka san shi da istilahi na zagi din ku daina zagin waɗanda suke kiran wani ba Allah ba kar ku zagi waɗanda ba musulmai ba kar ka zagi bible kar ka zagi church kar ka zagi abin bautar wani fa yasubbullaha adwan bighairi ilm su kuma sai su zo su zagi Allah da zalunci da kuma jahilci kenan malamai suka ce wannan ayar fa abinda take nufin ba wai ma tana nufin cewa kaka zagi a wani Allah ba kar kai sababin a zagi Allah dan duk wanda zai je zagi Allah wani to yayi sababi ne shi kuma za a zagi nasa Allah shi yasa annabi ya ce kai kakka zagi baban wani shi kuma ya zagi babanka dan duk wanda ya zagi baban wani aka zagi baban shi to shine ya jawo laifi aka zagi baban shi Ah, da baka zagi babansa ba zai zai zagi naka baban to wannan aya tana nuna mana rashin halaccin zagin abun bautar wani kaga kai musulmi bai halatta ka je ka kira sunan wani da yake yi wa wani bauta ka zage shi ba ko ka kira gunkinsa ka tukuikuya masa ashar ko ka ɗauki littafinsa na bible kai firo da shi ko ka samu signboard ɗinsa da ya kafa ya sa cross ka sare shi ka zazzage shi karka yi wannan wannan tsokala ne mu addinin mu bai ce mu yi wannan ba abin da ya ce mu yi mu yi kyakkyawan mu'amala ta yadda wanda ba musulmi ba zai gan mu ya zo ya koya addini ne na zaman lafiya addini ne na kwanciyar hankali ba addini ne na fada ba kuma idan mutum yana da wata aƙida yana da wani ƙudiri to kakka zo ka zagi malaminsa da akwai masu irin wannan sai ce malamin naka ma da kake bin sa ya ci abu kazansa ya ta kuikuyo a shari'a aika masa kai ma kuma sai ya ce kai din ma malamin ka wane wane da kake kaza kake masa kaza ya ci abu kazansa shikenan daga nan kuma aka kara gaba shi ma ya kara gaba ci kana karawa zan kara da an kara kuma wanzan Allah zai zaga ba shikenan ba da ka ba bukata iyakaci abin da za a yi jawabi da dalili wani abin da kake ba daidai bane to ya ne ne daidai kai masa jawabi ya ki ya yadda shikenan kama gaban ka Allah ya kiyaye hanya in ya fahimta fa ma bai fahimta ba amma anta alaihi bi wakili kai ba wakili bane a kansa to abinda muka faɗan daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ko tuzuma harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mai tambaya na farko ce assalamu alaikum malam kamar yadda aka ce in baka karanta kawa'idi ba baka da sallah in baka da sallah kuma baka da sauran ayyuka to me hukuncin wannan kenan to wane ne ya ce in baka yi kawa'idi din ba baka da sallah shi mai kawa'idin ku a abinda ake nufi a nan wanda bai san wato jahilcinsa ya kai abin da ke cikin kawa'idi ma bai san shi ba to ko ya yi sallah ma bai da sallah shi ake nufi ba wai ana nufin wanda bai je ɗauki littafin kawa'idi ya buɗe ya karanta ba ko ya yi sallah bai da sallah ba haka ake nufi ba ai a kawa'idin ku kuka san shi ina jin a Najeriya ne ma ko a nan bangaren shi fa littafin kawa'idi ma aslan ba a ma san waye ya rubuta shi ba majhulul katibi ne wanda ya rubuta auto din is unknown kurin wani bawan Allah ne ta ɗau'i ya rubuta shi aika shi ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam a ciki ba aya bane ba hadisi ba yanzu kamar wani malami ne a nan garin a iya fahimtar sa na addini ya zauna a wani ƙauye ya rubuta wani littafi a iya dan abin da ya fahimta na addini Allah ya sa wa littafin albarka ya a duniya kawai sai a ce duk wanda bai karanta shi ba ya sallah ba da sallah to shikenan kai mai tambaya bari in tambaye ka waɗanda suka mutu kafin a yi kawai difa su ma ba su sallah ba haka bane ba ina fatan kuna fahimta wato littafin kawaidi littafi ne da yake bayani akan farillan sallah farillan wanka mustahabban sallah mustahabban wanka sunnoni da waye littafi ne da yake bayani akan ibadu amma ana nufin jahilcin ka ya kai da baka ma san abin da ke cikin kawaidi ba da ko kai sallah ma babu kuma gaskiya ne to baka san komai ba baka san abin da suke wajabta wanka ba baka san ya ake alwala ba baka san ya ake sallah ba to awa za ka yi sallar da qawaidi da ahlari da ishimawi da iziya da risala da askari da muktasar da lawwali da sani duka gaba ɗaya littafai ne na malamai kamar yadda ka san sauran mutane na duniya su zauna su yi rubutun littafi haka su ma suke rubutu a littafin su su yada shi a duniya kuma akwai bangarorin da a afirka ma ba a san da littafan ba gaba daya yanzu idan ka je kasar saudiya misali tsallake afirka ka shiga saudiya duk waɗannan littafan da ka sani na furu'an nan da ake amfani da shi mu a nan bangaren ba su amfani da shi kuma suna sallah suna ibada in ka je kasar indiya ba san da wannan ba su ma na wasu malaman ne in ka je china su ma na tsofaffin malaman su ne na da can in ka je ina ne duka da aka ba a cewa wai don wani bai karanta littafin wani wai bai da sallah a ana da nufin mutum ya tafi makaranta ya je koyi alwala ya koyi sallah ya koyi wanka ya koyi kaza ya koyi kaza ya koyi kaza kuma ina kullun na zo garin nan ni ina da maimaitawa ina faɗa ni ban san me yasa ba mu mutanen garin nan Allah ya mana albarka gaba daya wai abu kaɗan in mutum ya sai a ce wai bai da sallah wallahi tallahi na kasa gane ina ne gindin magani yake a taimaka mu duk abu kana yin abu sai ce baran bi shi sallah ba iyayen kan rashin mutunci da za a maka a ganin daman in kai abu kuna a ce bara bi ka sallah ba babban hukunci ba a ci yankansa ba da Allah ya kamata mu rinka dan sauƙaƙawa wannan kalmar ta musuluncin fa musulmi tana da nauyi wallahi duk zafin kanka duk hayakin da ke cikin kanka wallahi zaka je kai ta koran mutane kuma ka daɗe da koran kanka baka sani ba abi a hankali kurum tunda kayan nan na kowa da kowa ne babu dalilin da zamu zo mu yi ta koran mutane wani bai da sallah wani in yayi sallah ba ba wani in yayi yanka bai ci ba ha kurin malami ya zauna ya cika cikin sa da dumame ya sha kokonsa kurin ya zo ya ce mutane wai an yi sallah wai ba yi ba kuma ku kasa tambayar sa me aya me hadisi ai tafiya ta ahlus sunna ita ce duk wanda ya faɗi magana kowaye sai ya bada hujja in wani ya ce ma kar abu wani sallah to ya baka aya da hadisi da ta hana abi irin wannan mutumin sallah ya gaya maka hujja karara ya ma bayani dalla dalla da za ka gane ba wai kawai ya ce a wane wane su wane su wane ba abun su wane sallah kurin kai kuma ka ɗauka kana ta faɗa da yan uwanka a ya baka hujja da dalili kun ga in kun yi wannan shine za ku taimaki malaman su je su rinka sa suna karatu amma in kuka bar su kullum in sun zo za su yi muku kaza ku ce Allahu akbar gobe ma ya zo da liƙa muku kaza Allahu akbar wallahi ba zai karatu ba haka zai zo gaya ma amma yana gama jawabi sai wani ya ce aka ran kalla da Allah akwai hadisi ko aya da za ta dan taimaka mu akan wannan fatawar da ka bayar to yanzu zai yanka gumi eh haka mu ma muka ji maluman mu suna faɗa ina ina ina maluman ku ai ba annabawa bane ko annabawa ne ina ba annabawa bane ku kula da kyau lokaci ne na karatu yanzu karatu ake ba ba magana wallahi waɗannan abun suke samu mana rikici da sabani haka kurum wallahi mutum da ya ci dibino ya koshi kurin sai ya zo ya ta sakin fatawoyi malami kafin ya tafi dama an gama sai tashi akar muka Allah yau mutanen ya kamata a ragargaje su ce bari za mu yi maganin su yaje ya taɓa rin kaulatan ya ta kafarta mutane ya ce babin sallah wane babin sallah a gama masa Allahu akbar ya cika kasad a zo a yi cinikin kasad a gari ma sai da kasad sun yi ciniki ya samar da rikici a cikin al'umma rikicin da ba zai iya warwarewa ba wanda galiban wa'azin da mutane subhanallah suke mutum wallahi tallahi kafin ya zo gurin wa'azin bai san akan me zai wa'azi ba kana zaune kurin akan kujera kana shan iska mai gabatarwa ya gama maka kirari sai ce akan maka Allah zai zo gabatar mana wa'azi akan kaza ko shekul islam ibnu taymiya ne kai kana da bukatar sai kai research amma yanzu yanzu kurin a baka maudu'i a ce a kansa zaka yi wazi kuma ka zo kai tai ku ta yawo da alaran ma u ai nan u a je nan wallahi wannan bai zai kai mu je dawo mu da dole sai an yi bincike Daka na ji daɗi akwai waɗanda suka sa ka'ida yanzu cewa duk malamin da zai zo mutane wa'azi sai ya yi research kafin a tafi wa'azi da sati biyu za a aika muku maudu'in da za ka yi bincike a kai da shi ne za ka zo kawo ka yi mutane wa'azi wannan ya yi daidai amma kurin a zo a bar mutum kurin a lokacin za a ma kirari a ce za ka yi wa'azi akan kaza ba dole mutum ya tabar gaza ba ka tara jama'a kowa kana ganin kai ne a sama suna kasa kuma iya kabbarar da aka yi maka a wa'azin ka iya burgewar ka kasar ɗinka kuma sai ya fi shiga yaushe mutum zai yi wasa ai da gaske zai sa ku yi takabbara ya gama wallahi ya tafi mu je malam
wannan kuma wata bayar Allah ce take bukatar malam ya wa irin mazan da suke tare da matansu ko don matan suna aikin gwamnati kawai sai a saka musu hidiman gida da sun yi magana sai a ce aikin ma'aikaci a ce
wallahi tsakani da Allah wannan ba daidai bane kuma ba adalci bane dan matarka tana aiki bai kamata a ce wai ka sake mata aikin gida gaba ɗaya ba eh yana da kyau ta taimaka ma tunda daidai daman zaman aure cuɗe ne cuɗe ka ne taimakon juna ne amma Allah ya riga ya faɗa asali الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سيتي وبما أنفقوا saboda ciyarwa kaga ashe maza ne ke me ciyarwa wa bima anfaqu min amwalihim kenan waye ke ciyarwa namiji wa ke kawo masara namiji wa ke kawo kayan miya namiji wa ke kawo kashin miya namiji amma mutum yazo saboda mata suna aiki ya ce ba zai yi kaza ba ita za ta yi gaskiya in ta yadda wannan Allah saka mata da alheri in kuma ta ce bata yadda ba a iya ci gaba wali kuma da ainihin iyaye su je su warware dan gam gaskiya ba daidai bane kuma ita ma tana da bukatunta ba ko ba haka bane akwai abin da za ta yi ta saya wa kanta ta yi maka ado ka ji daɗi akwai abin da za ta saya wa 'ya'yanka ita ma tana da dangi tana da uwarta tana da kanwarta tana da yatta tana da innarta tana da yafendonta tana da yagwalgwal ɗinta duk ba ba ba ba za ta musu hidima ta taimaka musu ba to alal akalli ta ɗauke maka nauyin waɗannan hidindimu saboda aikin da take na albashi tana wannan kai kuma ai sai kai haƙuri tuwo kuma ka kawo ka samu ladan ciyarwa wannan ba daidai ba ne
wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira ni ce nake da damuwa game da al'ada na wanda yake zuwa saboda wanda yake zuwa mini saboda family planning don ina da damuwa ba zan samu zuwa wurin da kace za ka yi bayani akan al'ada ba don Allah a taimake ni yanzu haka ma ina tare da irin wannan damuwa na na ba ka'ida ya zan yi da azumi to na farko dai wannan tambayar taki sunanta kurman tambaya dan baki faɗi me damuwar ki ba me matsalar ki ba kuma zuwan jinin al'ada baya hana zuwa wurin karatu gobe insha Allah bi mashi'atillah saboda waɗannan matsaloli na jini na al'adan mata shi sa wannan majalisi mai albarka da wannan wurin karatu mai albarka ya tanadi darussa masu muhimmanci abin da ya shafi jini na mata bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala gobe da za mu fara karatun mata karfe goma a nan masallacin mata na fada da haka za ki iya zuwa in baki je baki tura sai a sama miki kaset shine za mu yi bayani duk abin da za mu yi gaba ɗaya akan rikici ne na jinin mata jinin haihuwa jinin al'ada jinin rashin lafiya jinin family planning jinin wacece wacece jinin dasa wacece duka bi mashi'atillah da hukunce hukunce da abinda malamai suka faɗa shine abin da zamu tattauna kin ga idan da zaki je zai miki kyau in baki samu zuwa ba a sayo miki kaset insha Allah nan da gobe babu abin da jinin zai miki kuma baki ma yi bayani dalla dalla aka fahimci me matsala ba gobe sai akai tambayar can insha Allah
za mu taƙaita tambayoyi akwai takardun mutane da yawa da suka kawo suna buƙatar addu'a da haka yanzu za mu karanta wasu daga ciki sai malamin su kuɗin goro
kai dama an ce malamin hausa ne ko yasa hausa ta ka ta wuce ta garin nan ma gaba daya ga kafa fulata ne amma akwai yanka hausa mu je to
mara na farko yace don Allah ta yi da addu'a ina da matsalar ciwon ciwon ciki in wata ya tsaya wannan kuma ta ce ya ce malam a sa kanwata a cikin addu'a Allah ya bata mijin aure amin wannan ya ce malam a sani a cikin addu'a an ɗauke ni aiki yau sama da shekara guda babu albashi shi ma wannan addu'a yake nema akan Allah ya fore masa jari wannan kuma ya ce malam ina so a tayar da addu'a ina neman aure kuma abun yana neman rushewa saboda haka an sani a cikin addu'a wannan ma wata bayar Allah ne ta ce assalamu alaikum malam ina so a tayar da addu'a ina neman admission na zuwa makarantar gaba da sakandare wannan ma makaranta yake da kuma sassa wannan ya ce malam ina son a taya ni da roƙon Allah ya shigar mini da ɗana wallahi malam ɗan nan nawa ya ƙi karatun muhammadiya ya ƙi na boko kuma gaba ɗaya baya da aka shi sana'a kuma ya watsar saboda haka nake roƙon malam ya sa ni a cikin sa ni shi a cikin addu'a mutum na ƙarshe ce assalamu alaikum akan wakar lau auren kanwata ne yake rawa muna bukatar malam da sama ce ana abin da zai rawa
muna roƙon Allah tabaraka ta'ala wanda aka roƙe shi yanzu a cikin wannan addu'o'i ya Allah duk wanda yake da wata matsala ubangiji Allah ka yaye masa Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi mai albarka ubangiji ka biya wa kowa bukatarsa wanda suke neman shiryar 'ya'yansu Allah ka shirye musu da su wanda nasu suka fanɗari Allah ka tayar musu da su wanda suke da matsala ta aure ya Allah ya Allah ka daga musu auren su ya Allah ka ciyar musu da shi gaba masu neman auren masu neman auren wani dan uwa ya ce mala ana ta addu'a amma an manta da masu neman aure to mune musu addu'a su ma ubangiji Allah ka jefa su a ciki duk wanda ke nema Allah ba shi matukar alheri ne a gare shi in ba alheri bane Allah canja masa da abin da yafi alheri ma'aikatan gwamnatin mu Allah ka sa musu albarka ma'aikatanmu na aikin hannu da aikin karfi Allah ka sa musu albarka masu neman aiki a gwamnati ko sana'a Allah ka ba su yan siyasa cikin mu ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci da gaskiya a siyasa su kuma ya sa musu albarka a cikin abin da suke ya ba su ikon aikata gaskiya ya yafe musu kurakuran su da barnar da ke ciki ubangiji Allah muna roƙonka da kyawawan sunan nakinka in an roƙe ka kana amsawa ya Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka bamu shugabanci nagari Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da cututtuka Allah ka raba mu da masifu na fili da na ɓoye wanda muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji muna roƙonka kai mana arziki Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba mu wadata ka ba mu wadatar zuci ka ba mu abin da za mu yi yan kasuwan mu Allah ka daɗa ƙarfafa su masu neman jari Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka ƙarfafa su Allah ka saukan mana da albarka cikin wannan gari Allah ka wayar da kanmu a addini ka wayar da kanmu a rayuwa kuma ka haɗa kawo kan musulmi rikicin da yake tsakaninmu a wannan gari Allah Ubangiji ka yaye fitintunu na addini daga wannan sai wannan Allah ka yaye Allah ka yaye Allah ka haɗa kawo kanmu kuma ka sa albarka a rayuwarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin عليكم السلام عليكم الحمد لله يا kokari dai alhamdulillah amin amin insha Allah amin aka ji ya kokari lafiya kalau mun gode Allah alhamdulillah ya himma amin summa amin amin Allah ya taimaka salamu to Allah ka shi madalla madalla assalamu alaikum wallah ya kokari ya gida dai to Allah ya jagora Allah ya taimaka madalla assalamu alaikum wa alaikum salam ah ai je da sai aka ce
yawwa
kaje ka dawo ya kokari ya kuma dai Allah ya jagora masha Allah ya kokari Allah ya baka lafiya wallahi kullum kullum kore ji a wallahi da a gode Allah a gaskiya ai wannan ya kuma wannan ya bada amma kai da garba da ba da ba ce Allah ko to ba da wannan ya kuma kalin kai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to abuna ko Allah ya sa mu da Allah ba mu da ce insha Allah wala ya ne ya ya kokari wallahi wala kai ko ba na zo na alhamdulillah kuma ina ba Thank you. Alhamdulillah. Karamin wannan wannan wannan sunan wannan mutum na su ba ku da ba da na malamin shi dan kana da ga su nan ga su nan
ka gwada da na gaba to zan duba in gani wancan abin da ne ban tawo da shi ba yi to shi kenan Allahu akbar bi illahi zan je wani abinci ta bi mashi'atin Allah bi mashi'atin Allah bi mashi'atin Allah ka zo ka Allahu akbar Allah na mun son ruwan da shi Allah insha Allah Allah insha Allah insha Allah ai nan ka san bude insha Allah assalamu alaikum wa alhamdulillah alhamdulillah ai wannan gidan dai na nan bakin hanya ne ba zan je insha Allah kuma ka akwai zan je da mun Allah na da kogo ko jibi ne zan je gai da iyali na zamu da ni sai shiga mu da su har yanzu da shata akwai sauki Allah ya ba ta wannan wannan kwanciyar take kasa baccin dan ya sake dawo Allahu akbar sai hannun ne na kuma amma bacci kam yanzu wannan ana yi Allah sawo shi da kara da ta mata addu'a amin insha Allah wa bi ibrahim Allah ba ta Allah saka insha Allah kai akwai wani da nisa ne yana ce microphones din nan da baka nake magana
tsarin bin ba da fujar filin a yi mana ba na ce in kai testing ba ba don ce in kai testing ba wajen nan fa ni kan ruwa ne wannan kawai na karɓa wurin ka kamar ya wannan kun duka ya murga mun yi magana dama ni ba da bukatar su eh ba amma ba ko da ka taho da ita ba din ne ai wayan nan dake na wannan na kara guda daya eh kan ya bayar kayan amfani da shi din ne wannan kai amfani da shi ba ba na ake kwanci ba ba
tare da yayin shi na ji don tare na ga sun zauna eh an su ta goyen tare da malam na
ta malam usman ko ka ce a kana ce ba ta kula da rami yawwa da nauyi eh wallahi ni dai Allahu alam ni ina ganin dai ba bukata ni dai wasu matan yana gara su ya bukata ne ai na mata ba a dole kuwa na mata kware kuwa za a yi bari zan eh goma dot kafin lokaci ya kama zan zo ma da empty kasa din guda daya yanzu malam gobe masallacin can kenan masallacin sarki sai mu tura mata mu
dan wallahi yana gombe yana wurin gyaran system ne ma shine ne ya buwa nace zo tambaye shi
eh wallahi na ba kullum ba nan da wata wani wani nan salamu alaikum
wallahi